لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata to ta farin ma dai ban fahimta ba sosai ka ce masallaci ne cikin masallaci ya cika sahu ya fita waje mata suna bi ta kofar gida ne suna bi suna shiga na fahimci abin da kake ne me kake tambaya akan haka misali idan mace ta bi ta gaban mamu sallar shi tana nan ba abin da ya shafe ta sallace ingantacciya amma in ta bi ta gaban liman babu sutura a gaban liman to wannan sallah ta baci gaba daya ka'ida mace baliga in dai ta wuce ta gaban mai sallah ba sutura a gabansa gwalgwadon tazar da ta wuce ta gaban shi bai wuce ba inda za a ajiye sutura to wannan sallah ta baci kamar yadda nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da haka amma duk ma mutumin da yake bin liman limami shine suturarsa don haka suturar da liman ya sanya ta zamanto ita ce sutura ga mamu gaba daya na'am to tambayar kai a jumulce kake badawa ba a gane menene kake tambaya a ciki ka ce kun zo kun bi limami kafin ku yi addu'a ta buɗe sallah shi ya ƙare fatiha kenan ana menene zan iya fahimta abin da kake tambaya nan kasancewar abin da kake tambaya kenan menene dangane da mamu idan yana bin limami dole ne sai ya karanta fatiha ko ba dole bane ba lalle daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa tilas ne akan mamu ya karanta fatiha sawa'an sallar da limami yake bayyana karatu ko yake koyewa aka ce to liman yana bayyana karatu yaya za a karanta ta ya abu hurera sai ce ikra bi hadi nafsi yace karanta ta a zuciyarka yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an manzon Allah yace ba sallah ingantacciya ga duk mutumin da bai karanta Fatiha a cikin sallarsa to illa kasancewar magana mafi rinjaye wanda jumhurin malamai suke kanta karanta fatiha ba wajibi ba ne a kan mamu matsayin shi sunna ne mustahabba kuma a inda limani yake koye karatu a inda limani yake bayyana karatu iya abin da yake kanka shine ka saurari me yake fada ko da baka fahimtar larabcin na'am liman biyu a lokaci guda to maganar wai mamu ya bi limami biyu sallah a lokaci guda kuma duka kowa a matsayin liman yake
suka tarda wani sai suka fi jikin da wancan daga wani tsarin da kawai sai suka rage su sai kamar ka aji tare da shi sai suka tashi tare shi na farkon da yi tsammanin wani sadari shi ya bi shi ba Allah sai waɗansu suka zo hannun su yi su kuma ɗaya daga cikin su sai guda ya wuce abinda za ka tambaya kenan menene matsayin yin koyi da masubuki ba kenan maganar ba cewa bin limami biyu a lokaci daya abu ne wanda a hankalce bayan da za a yi duk wanda ya fahimci karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce a lokaci ɗaya limami biyu kowa a matsayin liman ne sai dai in wannan ya gama wannan ya karba kamar misali kana nuna cewa mutum biyu ne suka zo da suka bi limami sai suka samu raka'a biyu da suka samu raka'a biyu kenan da aka tashi shi wannan sai ya bi wannan na kusan shi wannan jahilci ne tunda ka rige ka samu raka'a biyu in ka samu raka'a ɗaya cikakka tare da liman ka samu sallar jami'i ba maganar cewa in an tashi kai koyi da wani kowa ci ko iya abin da ya rage masa zai ba maganar in ka samu raka'a cikakka cewa ga wani a kusan ka shi ma wani abu ya rage masa in ka tashi kai koyi da shi kowa ci ko abin da ya rage masa zai yi inda a ce baka samu raka'a cikakka a nan sai wani ya zo zai kabbara sallah to kana iya yankewa sannan ka bi shi kana iya yankewa ka bi shi a matsayin mamu kamar misali ka zo ka samu zaman tahiya kawai shi wannan da ya zo ko zaman tahiya bai samu ba da limami ya salamce sai ya kabbara sallah to kana iya yankewa kai ka bi shi a matsayin mamu saboda baka samu komai ba na'am sallah ba ta ciya ce
saboda ta wurin kuma ta wanda ya kaɗe na ji kamar na mayi da wannan ake yaƙi yaƙi shi musulunci ne ko kuwa na musulmi da kafirai ne ko kuwa kullum yaƙi na yanzu wa yakin mali da ake yi musulmi da kafirai ne ake kwarai musulmi ne da kuma waki da shinkafa da kafirai da musulmi waɗanda san inda aka dusa suka mara baya akan a yaƙi 'yan uwansu musulmi yaƙin mali yaƙi ne wanda yake na ɗaukaka addinin Allah don haka in ba ka da damar da za ka je ka kama musu to iya abin da yake a nan ka yi addu'ar cewa Allah ya ba su nasara musulmi ne kuma waɗanda suke tatattun musulmi abin da ya tabbatar mana da haka lokacin da suka yi rinjaye akan wannan jihar farkon aikin da suka sa gaba shine aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa gaba shine kawar da dukkan wata shirka a ban ƙasa da bulbudinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar da ya ci makka da yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya ture gunki 360 wanda suke cikin ka'aba da zagayenta wanda wani Allah ne ake bauta ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama farkon aikin da ya sa gaba waɗannan ƴan uwa da suka samu rinjaye wani aiki suka sa gaba shine rusa dukkan wani kabari wanda ake zawa ake bauta masa da duk wasu gumaka farkon abin da suka sa aiki na gaba wanda Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya faɗa ga almajirinsa shine Abul Hayyaj yace masa zan aika ka ka zartan mun da wani aiki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura ni yace wani aiki ne yace manzon Allah ya tura ni yace mu kada na bar wani gunki face sai na rusa shi duk wani kabari da aka ɗaukaka shi ya kere sauran kaburra ya ce sai na daidaita shi na yi libir ɗin shi ya zamanto daidai da dukkan wasu kaburra ya ce wannan aiki aiki ne wanda manzon Allah ya tura ni na zartan masa don haka a yau kai abul hayyaj ya ce ina umarninka ka je ka zartan mun da wannan aiki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani don haka shirka babu wani zunubi a ban kasa wanda yake mafi girma domin babban zalunci ne ɗaukan haƙƙin mahalicci ne a ba wanda yake abin halitta to don haka aikin da suka sa gaba na farko shine rusa irin wannan kaburra da waɗannan gumaka wanda alhamdulillah yanzu nake samun wani labari akwai wasu a can kudancin tunis yau sun je wajen wani kabari wanda yake mai tarihi wanda ake bauta masa gaba ɗaya sun banka ma wurin wuta ya kuma to don haka kasancewar duka wani abu ne wanda yake na wautar da hankulan musulmi wai har ma a matsayinka na musulmi ka ringa yarda wai cewa wai sansani ne wai na 'yan sai da kwaya 'yan ta'adda wasu ne suka haɗe a nan kai a matsayinka na musulmi a kawo irin wannan maganganu na banza wai don a dasa ma kin ɗan uwanka musulmi shin yanzu waɗanda suke yaƙar su menene suke ne waɗannan kawai ba su da laifin komai illa kasancewar sun alƙalantar da alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani kujeran mulki ba suke so ba wata dukiya ba suke so su iya abin da suke bukata shine a kafa doka ta Allah kuma su turawan nan sun sani dokar nan ta Allah in dai aka bar ta mutane suka ji daɗinta to kowa za a wayi gari ba shi da wani kundi illa alkur'ani da sunna saboda ba abin da yayi daidai da al'umma abin da zai gyara maslahar su ta rayuwar duniya da makoma lahira a samu kwanciyar hankali da nutsuwa illa alƙalantar da alkur'ani da sunna yanzu shekara ɗari nawa wasu jahilai da ƙiƙai maciya alade mashagiya suke shirya kundi a zo a sa zuwa wani lokaci sai a ce wannan kundin ya kamata a masa fasfarima me zai hana wannan alkur'ani namu a bar shi a jarraba a gani yanzu su waɗanda suke mazauna wannan yanki tun da waɗannan suka zo suka kori waɗannan azzalumai wanda su daman ba komai ba wai su jihar su ce suke suke son su wannan da suka kafa dokan nan ta Allah gaba ɗaya waɗanda suke yan jihar nan sai dai wanda yake malalaci amma kowa ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali duk wanda yake bibiyar kafafen labaru yana jin labari ana tambayar su waɗanda suke yan jihar sun samu kwanciyar hankali sun samu nutsuwa sun samu amintuwa dangane da rayuwarsu da dukiyarsu don haka kasancewar waɗannan 'yan uwa ne musulmi wanda kuma muna kyautata musu zato iya abin da suka sa gaba shine tabbatar da shari'ar Allah kuma wannan insha Allahu ta'ala alkawali ne na Allah iya kuma abin da yake kanmu shine mu musu addu'ar cewa Allah ya taimaka musu Allah ya agaza musu ubangiji ya ba su nasara duk waɗanda suka je waɗanda suke azzalamai waɗanda masu manufar cewa su rushe wannan shari'a ubangiji ta'ala ya kaskanta su wannan shine iya abin da za mu iya fahimta akan waɗannan yan uwa saboda al'amarin su ya riga ya fito fili tatattun musulmi ne amma a zo ana ɓata su ana wai sansani ne in sai da kwaya in ta'adda yan menene duk wanda a kashe shi daga cikin su wannan ya samu shahada na'am mene a wajen gani da ramin kabari ramin kabari kowane biyu wannan ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ma wanda ake kiran shi ashak ko wanda ake kiran shi allahad idan aka ce ashak shine za a yi babban rami a tsakiyar shi sai a yi biya wanda ake so ka mamaci a kawo a jera itace sannan a sanya tabarma a mai da ƙasa shi kuma allahad shine in an yi babban rami to ba a yin rami karami a tsakiya sai dai a bangon alƙiblaƙin kabarin sai a yi wani rutu haka idan aka yi nan ake kawo mamaci sai a soka shi sannan sai a sanya tuballa sai a wannan sai a sanya ƙasa kamar da yadda ake gini a wannan sannan sai a mai da ƙasa kowane ɗaya ya tabbata a sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rasuwa sahabbai suka rasa wanne za su ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsage za su masa wanda ake kira ashek wanda ake uwa da iya ko kuma Allah da za su masa wanda ake luto a bangon alƙibla suka ce to yanzu dai madina masu ginin kabari mutum biyu ne kuma kowa ga irin yadda yake manzon Allah kuma yana raye ya san ga yadda ake kuma ya tabbatar da su akan haka amma mu ba mu san ba wanne za mu zaba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to abinda za a yi a aika musu a lokaci daya a ce su zo su ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raye wanda ya fara zawwa shi za mu gabatar domin Allah ba zai zaɓa ma manzansa sai abu wanda yake fiyayye to don haka shi ne yin wannan loto a bangon alƙibla sai ya fara zawa haka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don haka malamai suka ce yin wannan allahad wanda za a yi rami sai a yi doto a bangon alƙibla shi ne ya fi domin shi aka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma musan da cewa ba a kowace ƙasa ba akan iya yin wannan sai ƙasa wani wuri wanda yake na hako idan wuri ne wanda yake na yashi kana yi rubutawa zai ringa yi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin baban da ke bayani dangane da dangana da kamewa da tattali a wajen rayuwa da ciyar da dukiya da zargi game da yin roƙo wanda bayani ya gabata ita dangana taska ce wadda ba ta karewa duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da dangana wannan ya samu arziki arziki wanda yake madawwami domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa tarin dukiya da tarkace na duniya manzon Allah ya ce ba shi bane wadata sai yake cewa walakin nal gina ginan nas kusan da cewa ita wadata manzan Allah ya ce wadatar zuci duk wanda Allah ya saka masa wadata a zuciyarsa to wannan ya ci nasara a rayuwarsa don haka a matsayin mu na musulmi mu yarda da abin da Allah ya kasa ya bamu na dukiya yarda da abin da Allah ya kasa ya bamu na dukiya zai janyo mana fa'idodi sun wuce a lissafa fa'ida ta farko ba za mu yi kyashin wani mu ringa masa hasada saboda ɗan abin da Allah ya kasa ya baka ka yarda da shi to in dai har ka yarda da abin da Allah ya baka za ka kwanta lafiya ka tashi lafiya ba maganar gune ma wani da yi masa hasada da kyashi dangane da abin da Allah ya bashi wanda kar mu manta hasada ita ce farkon zunubin da aka saba Allah subhanahu wata'ala a doron ƙasa wanda wal iyazi billahi mai hasada na nuna cewa ubangiji ta'ala rabon da ya yi bai yi daidai ba ya yi rabo na zalunci domin kasancewar shi wannan da kake masa kyashi kake masa hasada shin wannan abin da yake hannun shi na dukiya ko 'ya'yan da Allah ya azurta shi da su ko ilimin da Allah ya albarkace shi da su shin shi ya kasa ya ba kan shi ba shi ya ba kan shi ba me sama me kasa da abin da yake tsakankanin su shi yake bance shi da wannan ni'ima don haka iya abin da yake kanmu jama'a ta musulmi in mun ga dan uwanmu Allah ya masa arziki ya masa ni'ima babban abin da za a yi sai mu yi farin ciki kuma mu masa addu'ar wannan ni'ima da yake ciki Allah ya dawo mun masa da ita duk wani sharri da mugunta Allah ya kare shi to dan dai ba kowa yake haka sai wanda yake da dangana a cikin zuciyar shi duk mutumin da ya yarda da abin da Allah ya kasa ya bashi wallahi za ka same shi mutum ne baya ƙetar kowa baya hasadar kowa baya gune ma jama'a kenan zai samu lafiya ta zuciya dangane da cutar hasada fa'ida ta biyu sannan zai samu kamewa zai kame ba ruwan shi da ya roƙi wani ta hanyar kamewa ta nan kuma zai kiyaye mutuncinsa ta hanyar kamewa ta nan zai kiyaye mutuncinsa to don haka a nan da malam yake cewa babul qana'atu sai yace wal afaf yace da kamewa kenan ita dangana ita take haifar da kamewa duk mutumin da ba shi da dangana to ba za ka same shi ba yana kamamme duk mutumin da ya mai da roƙo sana'a shi kuma za ka same shi ba shi da kima ba shi da mutunci ba shi da martaba idan jama'a in sun haɗa titi ma da jama'a kaucewa za su yi sannan abu na uku shine sai malam ya ce tattali a wajen rayuwa kenan ba ka yarda da abin da Allah ya kasa ya baka kuma ka zo ka banzatar da shi ka ɗora hannu ɗaya kan ɗaya cewa gobe ma Allah ya kawo lalle duk abin da ka samu na dukiya sawa'an mai yawa ce ko mun kankanta ta abin da ya dace ka zamanto mutum wanda yake mai tattali ubangiji ta'ala me ya faɗa ga manzonsa ko kuma me Allah ya faɗa mana ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتبعد ملوما محصورا ubangiji ta'ala ya ce karka mai da hannunka kuntatacce ma'ana baka bambar ruwa ubangiji ta'ala ya ce wala tabsuduha kullal basti karka shimfiɗa hannunka matukar shimfiɗawa duk abin da ya shigo ka karkaɗe ka mai kama jama'a kaga a nan ubangiji ta'ala ya hana mu tsuke bakin aljihu kuma ya hana mu bude shi gaba ɗaya duk abin da muka samu mu zazzage mu meka ma jama'a sai ce fa ta da maluman mahasura in har ka kakkaɓe abin da ke hannunka to za ka zamanto abin zargi wanda yake abin yankewa kowa ya watse ya barka za ka zamanto kuma kai za ka bi jama'a kana roƙonsu don haka mu koma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabbai nawa suka zo suka ce ya rasulullahi zan sadaukar da dukiyata gaba daya in bada ta fi sabilillahi sa'ad ibn abi waqqas a shekarar da aka bude makka da yaki ba shi da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je ya gaida shi yace ya rasulullahi kaga halin da nake ciki rashin lafiya ta kai matuƙa da ni ni ko mutum ne ma'abucin dukiya ba ni da wanda zai gaje ni illa ta ɗaya ɗaya ya ce ya rasulallahi zan iya kasa dukiya ta tsakiya in ɗaurari in bada maza Allah ya ce masa a farko ya ce ya rasulallahi in kasa dukiya ta kashi uku in ɗau kashi biyu in bada in riƙe ɗaya ya rasulallahi shin ya dace haka maza Allah ya ce a ya ce to ya rasulallahi in kasa dukiyar tsakiya in ɗau ɗaya in bada in rike ɗaya manzo Allah ya ce masa ya ce to in kasa uku in ɗau ɗaya in bada in rike kashi biyu manzo Allah ya ce eh kwarai zaka iya yin sadaka da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarka ya ce amma fa ka san da cewa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya ma abu ne mai yawa don haka malamai suka ce a nan kenan tunda manzon Allah ya ce sulusun dukiya ɗaya daga cikin uku abu ne mai yawa suka ce abin da ya dace duk mutumin da zai yi wasiya to kar ya yi wasiya wadda za ta yi kasa da rubu'in dukiya sai dai ka yi wasiya cewa a dukiyarka a kasa kashi hudu a ɗau kashi ɗaya a sarrafa shi fi sabilillahi kaga anan sai manzon Allah yake ce ma sa'ad da za ka mutu ka bar iyalinka mawadata ya ce shi ya fi dacewa a ce ka mutu ka bar su talakawa suna bin mutane suna roƙo haka ka abu ibn malik lokacin da Allah ya turo saƙon ya karɓi tubansu a sanadiyar sun yi jinkiri ba su da wani uzuri suka ƙi fita yakin tabuka ubangiji ta'ala ya sanya musu takunkumi hatta da magana ba a musu tsawon kwana hamsin lokacin da Allah ya turo saƙon cewa an ɗauke wannan takunkumi daga ran nan Allah ya gafarta musu wa ala salasatin da zina kullifu hatta iza baqat alaihim al-ardu bima rahubat wa baqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa tawwabur rahim jin daɗin wannan karɓan tuba da Allah ya musu sai ce ya rasulullahi duk abin da na mallaka gaba ɗaya zan bada shi fi sabilillah manzo Allah ya ce a rike wani bangare daga cikin dukiyar ka dauki wani abu da ka bada to dan haka ana buƙatar mumini ya zamanto yana da tattali a rayuwarsa wanda sifa ce ta muminai aya ta gabata wallazina idza anfaqu lam yasrifu wa lam yuqtiru lam lam yusrifu wa lam yaqtiru wa kana bayna zalika qawama wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama mu'minai ubangiji ta'ala yace su ne waɗanda idan suka yi nihin ciyar da dukiyarsu ba sa banna su wuce iyaka sannan kuma ba sa ma kansu kwamro ko kuma su ma iyalinsu ciyarwarsu ubangiji ta'ala yace madaidaiciya ce tsaka tsakiya kenan babu wuce iyaka kuma babu kasa kai inda ake bukatar a kai to in ka yi tattalin dukiya kar tattalin dukiyar ka ya zama irin na bature duk iya abin da zai sai ce a ban lissafa ba da kai iya abin da ne na rige na tsara rayuwa ta kaza da kaza kaza da kaza zai ko mun tattalin ka ko mun lissafin ka in wani ya zo ya sallama maka wanda yake da bukata dauki ka bashi dan haka gaba ta hudu sai malam yake cewa wal infaq da ciyar da dukiya kenan kada tattalin ka ya zamanto irin tattali na arne wanda shi kawai ya lissafa iya abin da zai yi a rayuwarsa in kaga ya ɗauki dala ya saka to ya san ya samu dala biyar a wannan guri to shine sai yake cewa kuma wa zammi su'ali da zargi dangane da wato roko wanda dai muna kan wannan gaba ta karshe mun wuce da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kusan hadisai guda uku waɗanda suke nuna mana roko ba tare da bukata ba babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka roƙo a nan karka ɗauki a matsayin cewa ya taƙaita a kan maroƙi wanda zai zo ya zuga mutum a ɗauka a bashi wannan shine za ka sanya a layi na farko da wanda yake dan maula an gane ko wanda ba- yana da wanda ba wata tsananin bukata ba ce ta kai shi sai ya tsira mutum kawai ya tambaye shi in yayi gaba ma kawai wani zai tambaya aikin kenan da kuma wanda yana da wadata ko yana da karfin da zai je yi sana'a sai ya mai da roƙo shine sana'a to waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kansu ne suka tabbata wanda hadisi na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke ce mana wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muza'atu laham manzo Allah yake cewa roƙo ba zai gushe ba da ɗayan ku idan ya maida shi sana'a ya ci gaba da yi har mutuwa ta cin masa manzon Allah ya ce zai haɗu da ubangijinsa tsoka ɗaya ta nama babu a fuskarsa zai tashi kenan ƙurangwal kashi ba fata ba tsoka alamar kenan wanda ya maida roƙo sana'a a alkiyama haka za a hango shi wal iyazu billah kaga kasancewar kamar yadda bayani ya gabata ka'ida malamai suka ce hukuba ba ta tabbata imma a duniya ko a lahira sai akan aikin da babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka don haka wannan shine manzon Allah ya nuna mana hukuba ta farko ga wanda ya maida roƙo sana'a har mutuwa ta cin masa bai tuba ba zai tashi a taron kiyama kurangwal ma'ana fuskarsa sai kashi ba ba tsoka hadisi na biyu shine hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa man sa'ala an-nasa takassura fa inna ma yas'alu jamra falyastakilla aw liyastakthir manzon Allah ya ce duk mutumin da ke roƙon jama'a domin neman tara dukiya manzon Allah ya ce ya san da cewa garoshin wutar jahannama ne yake roƙo babu wata bukata wadda ta kai ka cewa dole sai ka yi roƙon manzo Allah ya ce mutum ya san da cewa garushin wutar jahannama ne yake roƙo manzo Allah ya ce fal yastaqilla tashi ta rage in ma ya kankanta ma kansa auli yastakfir ko kuma ya yawaita yana yawaita wannan roƙo uquba na ƙara lullunka akan shi a gobe kiyama wal iyazu billahi dan haka kaga wannan shi ma aika shedi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana cewa sakamakon maroki a ranar kiyama wato shine wuta an gane ko idan har ya mutu akan haka bai tuba ba sai dai idan ya haɗu da rangwame na ubangiji subhanahu wata'ala shine yace man sa'alan nasa takassura anan manzon Allah ya kayyade mana wanda ya roki jama'a ya ci gaba da roƙon su takassura domin neman tara dukiya kenan anan wanda ya roki jama'a domin wata bukata da ta kai shi bango ya rasa yadda zai yi roƙon ya zama yi masa dole to wannan baya ciki shine sai ce fa inna ma yas'alu jamra ya san da cewa garo shine na wuta yake roƙo fal yastaqilla aw yastakbir manzo Allah ya ce tashi ta rige in ma ya kankanta ma kansa ko ya yawaita hadisi na uku shine hadisin samura ibn jundub Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa innal mas'alata كد يكد بها الرجل وجها إلا أن يفعل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد له manzo Allah ya ce lalle shi roƙo manzo Allah ya ce karto ne da mutum yake kartan fuskarsa yagon fuska ne mutum yake manzo Allah ya ce sai dai idan shugaba ne mutum zai roƙa dangane da wani abu wanda yake da haƙƙi a cikinsa kamar misali shugaba shi yake kula da tara dukiya ta zakka da duk wata dukiya wadda ake sarrafa ta akan maslaha ta musulmi to wannan dukiya dama an tara ta ne saboda duk wanda yake da bukata a biya masa wannan bukata to anan in ka san kana da haƙƙi a cikin wannan dukiya ta ƙasa ba laifi kakan iya tambayar shugaba a taimaka maka shine yace illa an yas'ala rajulu sultana sai dai idan shugaba ne mutum zai roƙa manzon Allah ya ce ba laifi au fi amrin la budda minhu yace ko game da wani al'amari wanda ban makawa wata bukata ta matsoka ka buga ka buga ka rasa yadda zaka biya wannan bukata to ba laifi kakan iya yin roƙo a taimaka maka domin ka biya wannan bukata taka to ana manzon Allah sai yake ce mana yago ne mutum yake yagon fuskarsa kenan mutum yana ci gaba da roƙo mutuncin shi yana ƙara zubewa a gaban jama'a kamar yadda idan mutum ya yagi fuskarsa in wannan yago ya warke me zai zamanto wurin zaka ga yayi baki yayi tabo to mutum yana yi za a wayi gari ba shi da mutunci ba shi da kima a idan jama'a waɗannan hadisai uku suna tabbatar mana cewa roƙon jama'a ba tare da wata bukata ba haramun ne a matsayinmu na muminai dole mu nisanta kuma wannan zai tabbatar mana ashe musulunci addini ne na ci gaba ba addini ba ne ba na zaman kashe wando addini ne wanda yake buƙatar kowa ya tashi ya nema dangane da fadala ta ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka komun kankantar sana'a wallahi tahi albarkacin mutum ya zamanto yana bin jama'a yana roƙonsu wanda ga wani sahabi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaishe yana roƙon jama'a maza Allah sai ya kirawo shi dan abin da yake hannun shi maza Allah ya amsa aka saya masa kota da gatari maza Allah ya ce ɗayan ku da zai je bayan dutse ya je ya je kan duwatsu ya yo icce manzon Allah ya ce ya jaba a gadon bayansa ya kawo wannan icce ya saida ya biya bukatun shi manzon Allah ya ce wallahi shi ya fiye masa alkhairi da ya je ya roki jama'a sawa'an sun bashi ko sun hana shi wanda hadisin ya gabata ka ɗau gatari ka tafi bayan gari ka hau duwatsu ka je ka yo itace ka jaƙo a gadon bayanka ka kawo ka sai da wannan icce ka biya bukatunka manzon Allah ya ce shi ya fiye maka alkhairi da ka je ka roki wani sawa'an ya baka ko ya hana ka kaga me yake nuna mana mumini mutunci gare shi duk wani abin da zai zubar da mutuncin mu musulunci sai da yayi kokarin toshe mana wannan kofa dan haka musulunci addini ne na niyya da kokari kowa ya tashi yayi kokari ya nema dan haka ayoyi na alqur'ani sun wuce a lissafa akan haka ubangiji ta'ala ne yace mana fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ubangiji ta'ala yace in an gama sallar juma'a sai yace fantashiru fil ardi ku watsu a ban kasa kowa ya tafi wurin sana'ar shi wabtagu min fadlillah ku nima daga fadla ta ubangiji subhanahu wata'ala dan kasuwa ya je ya bude shagonsa me wata sana'a ya je kan sana'ar shi kowa ya je ya sana'ar shi to kaga wannan ana nuna mana kowa ya yi kokari ya zamanto yana da sana'a haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu ba wanda ba shi da sana'a a cikin su shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo sai da yayi sana'a kala biyu sana'ar shi ta farko shine kiwo wannan kiwo kuma ba kan shi farau ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin sahihul bukhari manzon Allah ya ce babu wani annabi daga cikin annabawan da Allah ya aiko kowanne sai da yayi kiwo sahabbai suka ce har kai ya manzon Allah ya ce wallahi ni ma nayi kiwo dabobi na mutanen makka ake koro mun akan wasu yan canji da ake ba sannan kasancewar sana'ar shi ta biyu shine baranda shine ma'ana a baka kuɗi ka je ka yi kasuwanci idan ka kawo abin da aka samu na riba sai a ɗau wani ɓangare a baka shi kuma mai dukiyar shi ma ya ɗau wani kaso haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da matar shi Khadija to don haka da Allah ya turo shi a matsayin manzo sai Allah ya canza masa da babbar sana'a shine jihadi maza Allah ya ce kusan da cewa arziki na an sanya min shi a ƙarƙashin tsinin mashi sana'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda Allah ya turo shi a matsayin manzo shine jihadi jihadi shine babbar sana'a wanda in aka je aka yi jihadi aka samu ganima ta yaki ubangiji ta'ala da kanshi ya kasa wannan ganima ya ce za a kasa ta kashi biyar a farko wannan kashi ɗaya na Allah ne da manzansa da makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da marayu da bako wanda yake dan wucewa wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawm al furqan yawm al taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir to dan haka gaba ɗayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa yana da sana'a kowa yana da sana'a Abu Hurairah aka ce masa me yasa kafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawan hadisi yace kusan da cewa na fifice su yawan hadisi saboda sabubba guda uku sababi na farko ya ce ni mutum ne duko a farkon al'amari ba na iya haddace hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na kai kuka na wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce masa tara ya tara wannan kinshi manzan Allah ya masa haka ya mushi haka aka ce ka runguma a kirjinka ya runguma a kirjinsa tun daga ran nan ya ce in dai hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi ban taba mantawa ba duk abin da ya ji ya kiyaye wannan wata mu'jiza ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sha aka yi ya tara mayafinsa ya tara manzan Allah ya masa haka ya masa haka ya masa haka sai aka ce ya runguma a kirjinsa na biyu yake cewa ni mutum ne wanda yake wato talaka ba ni da abin da zan juya to don haka kuma sai ya zamanto rayuwata ina cika lazumtar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma yan uwanmu muhajirun yake cewa yan kasuwa ne suna can kasuwa wajen saye da sayarwa mutanen madina kwa manoma ne suna can garakensu na dabinnai ni kuma in na cika cikina ina nan tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya fito daga bakinsa zan kiyaye shi yace kun yi sababi na biyu yace to ta wannan hanya yace na fi kowa yawan hadisi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga anan me yake cewa tayi su mutanen Madina ga sana'ar su manoma ne su kuma muhajirun menene sana'ar su shine saye da sayarwa to dan haka shine anan malam ya shigo da waɗannan hadisai guda uku waɗanda suke nuna mana haramcin roƙo wanda sai muka wuce da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana ko bukata ta kai matuka in dai ka iya kamewa a matsayinka na mumini to abin da ya kamata kar ka dora ma mutane wannan bukata ta ka maida ta wajen mai taska taskar da ba a sa mata hannu kuma ba za ta kare ba shine ubangiji subhanahu wataala wanda yace wa inni shay'in illa indana khaza'in wa ma nunazziruhu illa bi qadarin ma'lum komai Allah yake cewa muna da mangazakin shi duk abin da ka sani yace babu daga wani abu ko mun kankanta shi illa inda na kaza'inu ubangiji ta'ala yace muna da taskokin shi wa ma nunazziluhu Allah yace ba ma saukar da arziki ne illa bi qadarin ma'lum sai da gwalgwado wanda yake abin sani kowa Allah ya san menene za a bashi daidai arziki arzikin da rayuwarsa za ta tafi in aka ba wani arzikin wani bayan da za a yi rayuwarsa ta meki dan haka can ubangiji ta'ala yace walau basata Allahu rizqa li ibadihi labagu fil ard walakin yunzilu bi qadarin ma yasha da Allah zai shimfiɗa ma bayan sa arziki to da sun zamanto azzalamai da yan ta'adda a ban kasa labagu fil ard ubangiji ta'ala yace da sun yi zalunci a ban kasa in a ce kowa an wayi gari mawadaci ne wane ne zai sadda kanshi banda ta'addanci ba abin da zai kasance sai ce walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha sani dai Allah na saukar da arziki ga bayansa da gwalgwado kuma ga wanda ya so to dan haka kasancewar anan arziki na Allah ne komai a wajen Allah akwai mun ga zake shi in bukata ta matsa ka abin da yafi dacewa ka jimri ka mai da bukatar ka zuwa ga ubangiji subhanahu wataala dan haka bayan waɗannan hadisai malam ya biyo da wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud wanda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man asabat kufaqa duk mutumin da wata bukata ta same shi fa anzalaha bin nas ya saukar da wannan bukata tashi akan mutane ya je ya dora musu nauyi lam tusaddafa qatuhu manzon Allah ya ce wannan bukata ba za a toshe masa ba bayan da za a yi ta biya ka saki reshe ka kama ganye ka saki Allah ka kama bayi ba yanda za a yi wannan bukata ta biya don haka manzo Allah ya ce ma Abdullahi dan Abbas idza sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo ka roƙi ubangiji subhanahu wata'ala kaga me yake ya juyar da shi kenan dangane da roƙon jama'a in har bukata ta matso ka yace kar ka roƙi kowa ka roƙi Allah to shine yace duk wanda wata bukata ta same shi yaje ya dora ma jama'a ya manta ubangijinsa manzon Allah yace lam tusaddafa qatuhu wannan bukata tashi ba za a biya ba sai ce wa man anzalaha billahi duk wanda ya saukar da bukatarsa ga ubangiji subhanahu wata'ala fayushikullahu lahu bi rizqin ajilin aw ajil ubangiji ta'ala zai gaggauta masa arziki ko magaggauci ko kuma wanda yake majinkirci iya abin da kake bukata tun kana rayu ubangiji subhanahu wata'ala ya bude maka hanyoyi na arziki ko kuma Allah ya jinkirta maka sai an wayi gari kiyama ka tarar da shi a gidan aljanna kina wannan hadisi yana nuna mana ko da mun shiga wani mawuyacin hali abin da yafi dacewa ga mumini ya mai da bukatarsa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala sai kuma hadisi na gaba shine hadisin sauban Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man takaffala li Allah yas'ala an-nasa shay'a wa atakaffalu lahu bil janna manzon Allah ya ce wa zai lamunce min iya rayuwarsa cewa ba zai roki kowa ba daidai da wani abu manzon Allah ya ce ni ko in lamunce masa aljanna shilace manzon Allah ya yi a cikin sahabbansa ya ce wa zai yarda ya amince iya rayuwarsa duk bukatar da yake da ba zai roki wani ba ni kuma in lamunce masa aljanna a gobe kiyama Tauban sai ya ce ana ya ce ya rasulallahi ni zan iya kulla wannan alkawali da kai shi ku sauban daman intaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya tarbiyantu tarbiya imaniya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yasalu ahadun shay'a sauban har ya gama rayuwarsa daidai da wani abu bai roƙon jama'a wanda hadisi na cikin wato sunan na ibnu majah da cewa sauban iya rayuwarsa ya kasance yana kan raƙumi bulalarsa za ta faɗo amma ba zai ce ba wani mai komo sai ya durƙusar da wannan raƙumi sannan ya duka ya ɗauki wannan bulalar sannan ya koma yawo ba don komai ba ku cika wannan alkawari da ya tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أنه قال تحملت حبالا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا لا تحل إلا لأهل ثلاثة رجل تحمل حمالا فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب كواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الهجام قولي لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سهت يأكلها صاحبها سهتا wato abu bishir shine kabisa ibn al-mukari Allah ya kara masa yadda ke cewa tahammaltu hamala fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama as'aluhu fiha yace na dauka ma kaina wani nauyi abun kuma yafi karfi na ma'ana ya daudumin magaji da nishi me ake cewa hamala shine kaga jama'a suna rikici wani abu ya gitta tsakaninsu na kuɗi sai kace ku zo wannan wuta a kashe ta kai menene kake da awar cewa kake bin shi sai ce ina bin shi jika ɗari sai kace masa to kowa ya shiga harkar shi ni na ɗau nauyin kai ni zan biya ka domin ka kashe wannan wuta wanda mutanen kwarai waɗanda suke masu karamci ba ma a musulunci ba tun a jahiliya akwai mazaje waɗanda suke na kwarai masu kashe wuta duk abin da ya kunno tsakanin jama'a na rashin zuttuwa to sai a samu mutumin kwarai sai ya zo ya kashe wannan wuta in ma wani kuɗi ne ko wani menene in kisan kai ne aka yi sai ya ce to ni na ɗaukiya ni zan bada wanda wannan ɗabi'a ce kyaukyawa wanda tun a jahiliya suna da ita wanda musulunci ya tabbatar da ita shine in kaga jama'a suna rikici sun kasa daidaituwa in kana da halin yadda za ka sasanta tsakaninsu ka sasanta in sun ki sasantuwa to in ma wani nauyi ne to abin da ya kamata kai ka ɗau nauyin domin ka kashe wuta to shine anan kabisa ibnul mukharib ya ɗau nauyi kamar misali so da yawa za ka ga jama'a suna yaƙe-yaƙe an kashe wani an kashe wani shugabannin larabawa sai mutum ya zo ya ce shi zai yi sulhu duk abin da aka kashe iya adadin mutanen da aka kashe shi zai biya jiya domin a tsaye da wannan yaki to shi ne a nan shi kabisa yake cewa ta hammaltu hamalatan ya ce na ɗaukan ma kaina wani nauyi amma abu ne wanda ya fi ƙarfina sai na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama as'aluhu fiha ina roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ya taimaka min domin na sauke wannan nauyi da na ɗauka faƙala sai manzon Allah ya ce da ni akim ya ce ya kai kabisa ko ma zauna hatta ta atiya na sadaqatu fa na amura laka biha har dukiyar zakka ta zo manzon Allah yace za mu sa a dauka a baka kaje ka sauke nauyin da yake kanka dan haka duk wanda ya dauki irin wannan nauyi yana da haƙƙin da zai je baitul mali ya tambayi shugaban kasa a bashi wani abu na dukiya domin ya sauke wannan nauyi da yake kanshi dan haka ai hadisi da ya gabata mai manzon Allah yace illa an yas'ala ar-rajulu sulqanan aw fi amri la budda minhu shine da ya je tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce akim yace ya kai kabisa zauna hatta ta atiya na sadaka har dukiyar zakka ta zo mana fa na amura laka biha musanya a dauka a baka sun maƙala bayan manzon Allah ya faɗa mu haka sai ya ce ya kabisa ya ce ya kai kabisa innal mas'alata la tahillu illa li ahdi salasa manzo Allah ya ce ka san da cewa roƙo baya halatta sai ga ɗaya daga cikin mutanen nan uku mutum uku ne kadai ya halatta su yi roƙo an gane ko shine yace innal mas'alata manzo Allah ya ce lalle roƙo la tahillu baya halatta illa li ahadi thalathatin sai ga ɗaya daga cikin mutane uku farkon su sai manzon Allah ya ce rajulun tahammala hamala mutumin da ya ɗauka ma kansa wani nauyi an gane ko ka kashe wata rigima ka ɗau nauyin ka ce kai za ka biya in ma diya ta kisan kai ko kuma wani bashi ko wani abu wanda yake na daban manzan Allah ya ce wannan mutumin da ya ɗauka ma kansa nauyi fa halatta lahul mas'ala manzan Allah ya ce roƙo ya halatta gare shi hatta yusibaha har ya samu gwalgwadon wannan dukiya da ya ɗauka ma kansa nauyi ya je ya sauke wannan nauyi thumma yusik maza Allah yace in ya samu gwalgwadon abinda zai sauke wannan nauyi to ya zama wajibi akan shi ya kame ya daina roƙon kar ya ci gaba ya yi ta zarce ya maida shi sana'a mun gane kenan na farko nan in ma ka ce rajulun sai ya zamanto kenan khabar ne lil mubtada mahzufun kenan huwa rajulun an gane ko hum sai ka ce rajulun na farko kenan shine mutumin ko kuma ya zamanto kai masa wasali kasa ka ce rajulin kenan sai ya zamanto majrurin ne alal badal da ya ce illa da ya ahadi salasatin kenan sai mu ce rajulun ko mu ce rajulin tahammala hamala mutumin da ya dauka ma kansa wani nauyi manzon Allah ya ce fa halat lahul mas'ala roko ya halatta gare shi hatta yusibaha har ya samu gwalgwadon nauyin da ya dauka ma kansa idan ya biya manzon Allah ya ce thumma yumsik kuma dole ya kame na biyu sai ya ce wa rajulun asabat ku ja'iha ijtahat mala manzon Allah ya ce na biyun ya ce mutumin da wata musiba ta same shi ta hallaka dukiyar shi mutum ne ya kulla jarinsa ya je ya sayi kaya gaba ɗaya kayan nan sun hallaka kwata-kwata dukiyar shi ko gobara ko wata in aka ce ja'iha dukkan wata musiba wadda take afka ma dukiya to duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da musiba dukiyar shi ta hallaka an gane ko amma mu gane ja'iha ana amfani da ita akan musibar da za ta hallaka dukiya gaba daya a wayi gari ba kwabo a hannunka ko da akwai wani dan abu a hannunka to bai wuce ba a ci abinci to duk mutumin da irin wannan musiba ta hallaka dukiyar shi manzon Allah ya ce fa hallata lahul mas'ala roƙo ya halatta gare shi hatta yusiba kiwaman min aish aw qala sidadan min aish manzo Allah yace har ya kai lokacin da zai samu abin da zai daidaita rayuwarsa hatta anan sai ka dauke shi bi ma'ana ila an yusiba kiwaman min aish har a kai lokacin kenan zai ci gaba da roko har a kai lokacin da zai samu abin da zai daidaita rayuwarsa ya samu wani jari wanda zai ringa juyawa aw qala sidadan min aish ko kuma abin da zai toshe masa bukatun shi na rayuwa kokonto ne aka samu na marwaicin shin manzon Allah ta yi hatta yusiba kiwaman min aish ko kuma ta yi hatta yusiba sida sidada min aish hatta yusiba kiwaman min aish manzon Allah ya ce har akai lokacin da zai samu abin da zai daidaita rayuwarsa an gane ko komai ya fara tafiya ko kuma ka ce hatta yusiba sidadan min aish har ya kai lokacin da zai samu abin da zai toshe masa bukatu na rayuwa domin shi lafazin sidad shine wato maduni kenan abin da zai done masa duk wata bukata kenan zai zamanto yana da abin da zai tafiyar da rayuwarsa manzo Allah ya ce to shi ma wannan ya halatta yin roko amma abin da ya fi dacewa duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da asara ta dukiya aka wayi gari abin da yake juyawa babu karaya ta tattalin arziki da sauransu to a nan ba sai ya roƙe mu ba mu abokan arziki aminai waɗanda muke faduwa muke tashi abin da ya kamata mu yi shawara mu yi ƙoƙari mu taimaka masa mu agaza mishi da wani abu ba haka ba kawai za mu koma gefe mu sa masa ido an gane ko a nan kuma in ya roƙa ba laifi bai sai a tattara masa ɗan abin da zai fara juyawa na uku sai manzon Allah ya ce wa rajulun asabat kufaqa yace da mutumin da talauci ya dabaibaye shi talauci ya dabaibaye shi yana da kokarin sana'a to amma talauci ya addabe shi manzon Allah ya ce hatta ya kula salasatun min zawil hija min qawli a samu daga cikin jama'arsa jama'ar shi a nan karka fahimci cewa dangin shi waɗanda suke na jini a'a jama'ar da yake rayuwa a cikinsu manzan Allah ya ce a samu mutum uku sai manzan Allah ya kayyade mana sai ya ce min zawil hija waɗanda suke masu hankali a samu mutum uku su faɗa laƙad asabat kulanan faka su ringa cewa kai wani fa ya shiga mawuyacin hali wani fa lamuransa fa ya kamata a diba al'amuran nashi duk a tuke suke ba irin yadda muka sani ba ne shin ba ku ga yadda wani yake cikin rayuwarsa in dai aka samu mutum uku daga cikin jama'ar da yake rayuwa a cikinsu suka ba da shaidar cewa wani fatalauci ya da bai gani shi manzo Allah ya ce to fa halatta lahul mas'ala wannan shi ma roƙo ya halatta gare shi hatta yusiba kiwaman min aish har ya samu abin da zai daidaita rayuwarsa au qala sidada min aish ko kuma abin da zai toshe masa duk wata bukata ta rayuwa an gane ku kenan anan ya kamata ya zamanto a zaman mu na yan uwa mu jama'a ta musulmi ya zamanto muna lura da juna ya zamanto muna lura da junan mu halin da yan uwan mu suke ciki in ga mun ga mutum yana ƙara ci gaba yana ƙara haske komai yana tafiya to abin da ya zama wajibi a kanmu mai farin ciki mai murna kuma mai masa addu'ar cewa Allah ya ƙara buɗa masa dukkan wasu hanyoyi waɗanda suke na arziki na ci gaba in mun ga mutum yana cikin mawuyacin hali farkon abin da za mu yi sai mu ɗan gangamo wani abu mu taimaka masa bayan mun gangamo wani abu mun taimaka masa sannan kuma sai mu masa ta bayan fage shine mu masa addu'ar cewa kuncin da yake ciki Allah ya fitar da shi an gane ko mu taimaka masa da abin da Allah ya hore mana sannan kuma taimako na biyu mai masa addu'ar cewa Allah ya yi masa kuncin da yake ciki kenan shine a nan manzon Allah ya ce mutumin da talauci ya addabe shi lafazin faqa shine in ma ka ce alfaqar ko kuma ka ce haja shine manzon Allah ya ce wa rajulun asabathu faqa da mutumin da talauci ya addabe shi hatta ya kula thalathatun min zawil hijab min qawmi har aka kai aka samu mutum uku daga cikin jama'arsa suka ringa faɗa da kada asabat fulanin faqa wana fa talauci ya mamaye shi manzo Allah ya ce wannan mutum fa halata lahul mas'ala roko ya halatta gare shi hatta yusiba iwaman min aish har ya kai lokacin da zai samu abin da zai daidaita rayuwarsa au qala sidada min aish manzo Allah ya ce ko kuma abin da zai toshe masa bukatu na rayuwa sai maza Allah ya ce fa ma siwa hunna min al mas'alati ya kabisa yace wallahi duk abin da ya walaici wannan uku na roko ya kai kabisa maza Allah ya ce suhutun haramun ne ya akulu ha sahibu ha suhuta duk abin da mutum ya amsa na roko maza Allah ya ce haramun ne yake ci wal iyaz billahi duk wanda yake ba wannan ukun ba maza Allah ya ce in dai ta hanyar roko ne za a baka abu maza Allah ya ce haramun ne kake ci waliyazu billah kenan wannan hadisi na nuna mana ashe duk abin da mutum zai amsa in dai ta bangaren roƙo ne to wannan haramun ne roƙo baya halatta illa ga waɗannan mutane uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya kayyade mana su dan haka anan kaga mutumin da bashi ya lau- ya dabaibaye shi shi ma wannan ya kai matsayin ya halatta yin roƙo domin ya sauke wannan nauyi da yake kai shi tunda anan ne manzon Allah ya ce ta hammala hamala mutumin da ya dau nauyi kenan anan ko ma kai ka daukan ma kanka nauyi bashi ya dabaibaye ka yau da gobe to ba laifi kakan iya roƙo domin ka sauke wannan nauyi to don haka kasancewar anan kenan yana nuna mana ya kamata ga shugaba ya zamanto yana bibiyar talakawansa dangane da galgadi da nasiha ya ringa ba su kuzari akan taimakekeniya tsakaninsu duk wani wanda yake mabukaci a taimaka masa kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana in bukata ta samu dan uwanmu mu ta sama mu ya dace a ce a karan farko mun yi tsaye mun biya masa wannan bukata wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للمسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس متفق عليه wato abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laysa al-miskinu alladhi yaqufu 'ala an-nas tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan manzon Allah ya ce kada tunaninku ya je nesa ku ringa fahimtar cewa wanda ke kewayawa a cikin jama'a wanda in an saka masa loma biyu ko loma ɗaya a kwanansa ko ɗan dabino biyu ko ɗan dabino ɗaya shi kenan kawai sai ya yi gaba manzo Allah ya ce kar ku fahimci cewa wannan shi ne miskini manzo Allah ya ce wannan ba shi bane miskini wanda zai ringa kewayawa a nasa masa dala biyu dala biyar dala goma dala ashirin ya yi gaba manzo Allah ya ce wannan ba shi bane miskini laisa al miskinu alladhi yaququ ala nas manzo Allah ya ce ba miskini bane mutumin da ke kewayo ga jama'a tarudduhu luqmatu wal luqmata wanda loma ɗaya da loma biyu wa tamratu wa tamratan da dabino ɗaya da dabino biyu ke maida shi yayi gaba ya wuce maza Allah yace ba shi bane miskini sai yace walakinnal miskina maza Allah yace ku san da cewa shi miskini alladhi la yajidu ginan yuguni shine wanda baya samun wata wadata wadda za ta wadatar da shi yana da sana'a sana'ar tashi amma bata kai bata kawo wanda in ya sa wannan jari na shi gaba a wata ɗaya ya cinye shi gaba ɗaya ko ya zamanto misali ma'aikaci ne amma albashin shi baya wadatar shi rayuwa wanda in ya ɗauko albashin dama 'yan bashi sun zura masa ido ya zo ya miƙa musu kafin wata ya kai kwana goma hallo ya fara cin bashi ya zo ya miƙa ma 'yan haya kasansu wancan ya karbo bashin shinkafa wannan ya amsu bashin kaza duka ya je ya miƙa musu dan abin da ya rage kuma an je an yi dan cefa ne kafin zuwa wani lokaci kuma an fara cin bashi kuma inda za ka bi diddigi babu wani almubazziranci a rayuwarsa bakin gwalgwado ne ake yi manzo Allah ya ce to waɗannan su ne miskini sai ya ce walakin nan miskina manzo Allah ya ce sani dai miskini sai yake cewa allazi la yajidu ginan yuguni shine wanda baya samun wata wadata wanda za ta wadatar da shi yana da sana'a amma sana'ar ba ta wadatar da shi yanzu so da yawa za ka iske mutum da iyalin shi da komai amma inda za ka tattara jarin shi gaba daya bai wuce ba jikka hamsin shin jikka hamsin kin nan in ya sa ta gaba kalla ne ta wuce sati biyu amma yana da sana'a shine sai ce wala yufdanu lahu kuma ba a gane shi fa yuta sadaka alaihi balantana a dan sadaka a mushi saboda yana da alama ta kamewa yana cikin bukatar amma ba za ku iya ganewa ba a fuskar shi wala yaqumu fa yas'al fa yas'al an-nas kuma bayya tashi ya je ya roki mutane ba dan komai ba dan kada ya zubar da mutuncinsa manzo Allah ya ce to irin waɗannan su ne miskinai dan haka malam ya shigo da wannan hadisi a ƙarshen baban daman hadisin ya gabata saboda a nan a matsayinmu na muminai yan uwan juna ne ya kamata junanmu ya ringa lura da juna mutumin da yake cikin bukata daga cikin halayen shi na rayuwa za ka iya gane cewa wane fa sana'ar shi ba ta wadatar da shi wane fa yana bukatar a agaza masa amma saboda kame kai da kiyaye mutunci shi ba zai fito ba ya roƙi jama'a manzo Allah ya ce wannan shine miskini wanda ya dace a taimaka masa to dan haka kasancewar mu musulmi duk abin da ya samu ƴan uwanmu in na jin daɗi ne mu ya sama dole mu yi murna duk abin da ya samu ƴan uwanmu na rashin jin daɗi mu ya sama dole a matsayin mu na muminai mu tashi mu yi ƙoƙarin yaya za a yi yaya za mu yi mu biya masa wannan bukata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya nuna mana cewa a haɗa muke kar mu sake wani abu ya raba mu shine yake cewa almu'minu lilmu'min kalbuniyani yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabi'i manzon Allah yace shi mumini ga dan uwansa mumini tamkar gini ne manzon Allah yace shi gini junansa ke karfafar juna an gane ko wa shabbaka baina asabi'i manzon Allah sai ya hada tsakanin yatsotsin shi haka haka kenan ake bukatar mumine mu zamanto mu dunkule amma ba sai haka ba kawai yan siyasa su zo suna mana haka ana wannan mu ya kamata addininmu na musulunci shine yake nuna mana cewa mu haɗe kai kamar yanda gini in an yi idan aka kawo tubali aka sa aka kawo wani tubali aka aji a kusan shi yaya ake laka ake kawowa sai a cusa a tsakanin domin ta sanya su haɗu da juna to don haka manzon Allah sai ya mana misali haka ake bukata a wannan don haka kenan haɗu haɗin kai wannan karantarwa ce ta addinin musulunci ta hanyar taimaka ma juna ta hanyar nan za mu ƙara samun ƙaunar juna tsakanin mu ta jama'a ta musulmi don haka kenan a wannan kamar yadda shi malam ya shigo da wannan hadisin kenan kar mu bar mutum cewa sai ya tashi ya roƙa kenan mu tsaya mu lura da 'yan uwanmu duk wanda muka ga alamar cewa akwai wata bukata tare da shi kafin ya bude baki ya roƙe mutum mu taimaka masa kafin ya bude baki mu taimaka masa wanda in ka koma karantarwar addini duk wata haduwa ta jama'a da Allah ya shar'anta mana ba dan komai ba dan junan mu ya san juna dan junan mu ya taimaka ma juna salloli na lokaci biyar da aka shar'anta mana cewa maza balagaggu wajibi ne a matsayin lokaci biyar innan duk lokacin sallah su haɗu a masallaci su yi ba don komai ba don junanmu ya san juna wanda yake cikin bukata mu san halin da yake ciki domin mu taimaka masa nan muka zo ƙarshen baban da fatan abin da na alaikun ya san kamar ne na'am
wannan wanda aka ba na farko wanda ba aka ji labarin an ba wani zuwa wasu ba sai zan kuma su fara tsayuwa gida to sai kuma da baya da mai kuma ta ba wani gida wani samu sai ka sa shi da zai zo kwaya kwaya duk wani wani da ke tana kawai shi a ranar shagar sama dai ya gane masu karatu sai can da wani wanda kamar zan mutum samu kira biyu sai samu kira goma na ba samu kira goma sun da sun samu yau ba ke a wani lokacin samu ba samu jin an ba wa a can kuma su ke zagi za ta yi kuma da ne ke kawo da kasa ya samu abu ya tsarki wani tsawon da kasa ta yawo da wani shi ne ya kare ya dace kuma jan abu kuma ta yi wai misali kasancewar taimako ne aka bada wanda inda za a di aka diba masu karamin karfi kowa zai iya samu kamar misali tiya goma goma misali in kuma aka hada da wasu kenan bai wuce ba kowa ya samu tiya guda guda ko kuma zakka zakka misali taimako ne aka kawo sai ka diba masu karamin karfi waɗanda suke kusa da kai sai ka ba su a wannan lokaci kowa ya samu kamar tiya goma goma zuwa wani lokaci aka sake kawo taimako sai ka diba wasu mabukata can da ba sai ka ba su waɗannan na farko sai suka ji labari sai suka ringa gunguni an ƙetare su ba a basu ba nan gaba da aka kawo sai ka ce to tun da haka ne sai ka kasa da aka kasa kowa bai wuce bai tashi da tiya ɗaya ɗaya wanda a da su an ba su kamar tiya goma goma shin haka ya yi daidai to shi dai abin da ya fi dacewa abu na farko mabukata waɗanda suke kusa da kai su ne suka fi cancanta dangane da duk wani abu na taimako idan ya shigo hannu an gane ko wanda ake wanda ake tare da su don haka ita kasancewar zakka aka nuna mana cewa idan mutum ya fidda zakka ba zai kwashe wannan dukiyar zakka ya kai ƙauyensu talaka wanda kake rayuwa da su a farko su ne suka fi cancanta a ɗauka a basu to amma kasancewar in wasu sun fi su tsananin bukata malamai suka ce ba laifi za a iya kasawa a ɗau wani kaso mai yawa a kai a ba waɗancan mabukata su ma wannan a ɗan ba su wani abu wanda yake kaɗan kenan a nan dai abin da ya fi dacewa bai kamata ba gaba ɗaya tare da cewa suna da bukata a kauce a je a ba wasu gaba ɗaya gara a raba in ya so su a ba su wani kaso wancan ma a ba su wani kaso in suna da cikin tsananin bukata amma in bai wuce ba su waɗannan a ba su to abin da ya fi dacewa a dangana a ba su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك